نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 23 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da takwas ga watan 12 shekara ta 2020 shekara miladiya muna karatu ne a cikin littafin mai albarka littafin al-mu'taqadus sahih wallafar babban malami الشيخ عبد السلام ابن بديس آل عبد الكريم Allah maɗaukakin sarki ya ji malin da rahamarsa. ‘Yan uwa ajiya muna nan dai a kan bayani cikin rukuni na hudu daga cikin rukunin imani shine rukuni imani da manzannin Allah. Wanda mun tsaya ne a gabar da malan yake tattaunawa game da manzancin manzan Allah. sallallahu alaihi wasallam cewa manzanci ne da yake shamili ma'ana ba manzanci ne da ya taƙaita ga wani zamani ko ga wata al'umma ba a'a tun daga lokacin da aka aiko shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zuwa lokacin da Allah zai nade kasarsa shi manzo ne a wannan zamani da yake gudana mun tsaya daidai gabar da malai ya kawo mana ayar ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakin aktharan nasi la ya'lamuna malai ce akhbara ta'ala Allah madaukakin sarki ya ba da labari annahu akhadha al-ahda 'ala an-nabiyina cewa ya riki alƙawari a game da annabawa ya riki alƙawari wa annabawa in adraku zamana nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam alƙawarin da Allah ya rika a wajen annabawa shine idan suka riski zamanin annabin zamanin annabin annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yattabi'uhu za su masa biyayya za su bi shi wa fi hadha dalilun wadihun malai ce a cikin wannan akwai dalili a bayyane karara ala anna risalatahu sallallahu alaihi wasallam a bisa cewa saƙonsa ko mazancinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi khatimatul risalati shine cikamakin manzanci shine cikamakin saƙo da Allah madaukakin sarki ya ba manzanni gaba ɗaya wa annaha nasikhatul li kulli risalatin mabat kuma saƙon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta shafe ta goge manzanci ko saƙon dukkan wani annabi da ya riga ya gabata abinda malai ke cewa shine Allah subhanahu wataala ya riki alƙawari akan annabawa gaba ɗayan su duka dukkanin annabi ko manzon da Allah subhanahu wataala zai aiko zuwa ga mutanensa kafin a turo shi sai Allah madaukakin sarki ya alƙawari da yarjejeniya da shi akan cewa idan kana cikin isar da sakon Allah madaukakin sarki a matsayinka na manzo sai Allah maɗaukakin sarki ya turo wani annabi mai suna annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da kake tsaka da turo da isar da sakon Allah maɗaukakin sarki ga mutanenka zaka ajiye sakonka zaka bar manzancinka ka zo kai biyayya ga wannan annabi da Allah ya turo kuma ka taimake shi ina fata an fahimta saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya riki alƙawari ga kowanne annabi akan haka kuma dukkanin annabawan Allah da manzanni gaba ɗaya duka suka yarda akan haka inda a ce suna cikin isar da manzanci sai manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayyana a matsayin annabi a zamaninsu to daga lokacin fa shari'a wannan annabi da yake isarwa ta shafi a lokacin zai aje shari'arsa zai zo ya aiki ne da shari'ar da Allah ya turo annabi Muhammad da ita sallallahu alaihi wasallam zai zamto shi ma ɗaya ne daga cikin mabiyan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kowane annabi kuma daga cikin annabawan Allah da manzanni sun tabbatar da wannan alƙawari kuma sun yarda sun yi kirari akan za a bi shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa qala ta'ala wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul al-imran aya ta 81 zuwa ta 82 yace wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki ya riki alƙawari wa annabawa lama ataitukum min kitabin wa hikmatin duk yayin da aka baku alkitabu littafi wa hikmatin da kuma manzanci alhikma ana shine manzanci ko annabta duk yayin da aka bawa ɗaya daga cikin ku annabawa manzanci aka bashi littafi thumma ja'akum rasulun musaddiqun sannan kuma sai wani manzo ya zo muku musaddiqun lima ma'akum yana gasgata abin da ke tare da ku na littafin yana gasgata manzancin ku la tu'minunna bihi za ku yi imani da shi wala tansurunnahu za kuma ku taimake shi Allah madaukakin sarki ya riki alƙawarin annabawa akan haka sai Allah madaukakin sarki ya ce qala aqartum wa akhadhtum ala zalikum isri ku taran annabawa kun tabbatar da wannan alƙawari nawa wa akhadhtum ala zalikum isri kuma kun riki alƙawari game da haka kalu dukkanin manzannin Allah da annabawa gaba ɗaya su suka ce aqarrarna mun tabbata mun yadda ya ubangiji qal aqarartum wa qala fashhadu Allah madaukakin sarki ce to ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidina ni ma ina shaida a tare da ku faman tawalla ba'da zalika wanda ko duk ya juya baya ya bijire bayan wannan alƙawari fa ulaika humul fasiquna waɗannan su ne fasikai Allah maɗaukakin sarki ya san annabawansa da manzanninsa ba za su bijire ba su juya baya ba to amma dai dan a gaya wa mutane ƙarfin risalar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa da manzanni idan da zai zo a zamanin su su bijire mata Allah maɗaukakin sarki ce fa ulaikumul fasiquna ya kuma waɗanda suka zo wanda ba annabi ba ba manzo ba a zamanin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bijire risalar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta yan uwa kun ga idan an ce da annabawa haka ni da ku gaba daya da sauran gama garin mutane wanda ba annabawa ba min babu aula kenan a kira su abin da yafi wannan saboda ka manzanci da annabta da annabci tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a girmanta da matsayinta ya isa a wajen Allah madaukakin sarki wa qad bashara ar-rusulu salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'ina bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kuma dukkanin manzannin manzannin Allah subhanahu wataala gaba ɗayan su tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare su sun yi bushara da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai kadai imani da shi suka yi ba ba wai kadai sun yadda za su taimake shi su bi manzancin su idan ya zo ba a'a kowanne daga cikin su kuma sai da ya tashi a cikin mutanen sa ya ga musu cewa akwai wani annabi fa da zai zo sunansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka annabawan Allah da manzanni sai da suka yi bushara akwai wani manzo na musamman annabi mai suna wani suka faɗi sunansa zai zo idan ya zo da ni da ku gaba ɗaya za mu imani da shi ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki cewa if ƙala isa ibn maryama yana ba mu labari game da annabi isa ɗan maryam alaihi salam tuna lokacin da annabi isa ɗan maryam ya ce ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan isra'ila inni rasulullahi ilaikum haƙiƙa ni manzan Allah ne da aka turo ni zuwa gare ku musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat ina kuma gasgata abin da yake gaba gare ni na at-taura littafin da ya gabace ni da aka ba annabi annabin da yazo kafi na annabi Musa alayhi salam ina mai gasgata wannan littafi da abin da yake cikin sa wa mubashiran sannan kuma ina yi muku bishara bi rasulin da wani manzo na musamman shi sa aka kawo shi da nakira annakira ce litta'zim don a kambama sha'anin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi isa ya ce da mutanensa in ne muku bishara da wani manzo na musamman ya ati min ba'adi wanda zai zo bayana ismuhu ahmadu sunansa ma ahmad saboda haka ɗaya daga cikin sunayen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine ahmad wanda ya tabbata a cikin alqur'ani kamar yadda muhammad ya zo sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani haka ma ahmad ya zo ko hadisi ya tabbata a cikin muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a inna li asma'an hakika ina da wasu sunaye yace ana muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana ahmadu yace wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bi al-kufra wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib waɗannan sunaye guda biyar duk na annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ni ne muhammadu ni ne ahmadu ni ne mahi ni ne hashim kuma ni ne aqib sallallahu alaihi wasallam wannan duk ya tabbata a cikin hadisi ingantacce sunaye ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana da wasu sunaye wanda ba Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiransa da su kamar suffofi ne nashi to amma dukkanin sunan da ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kira kansa da shi ba ko alqur'ani kira shi da shi bai kamata a sa masa wani suna wanda bai dace da shi ba kamar yadda aka ji ana kokarin kirkiro sunaye kala-kala wanda suka dace da annabi da wanda ba su dace ba ana lika masa wannan muna ladabi ne ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sunayen da Allah madaukakin sarki za a masa kadai sun isa in kyau kake bukata in a kwalliya kake bukata idan kaye kake bukata dukkanin sunayen da Allah madaukakin sarki za a annabi sun ishe shi ba sai an kirkiro wani sunan da ba shi da ma'ana ko ba shi da fa'ida ba kai a ganin ka tunda ya dace kawai sai ka sawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan ba daidai bane yan uwa Allah subhanahu wataala ya samu dace bal Allah madaukakin sarki ce falamma ja'ahum bil bayyinati lokacin da shi wannan manzan da annabi Isa yau banu Isra'ila bushara da zuwan sa a bayan sa ya zo musu da ayoyin Allah bayyanannu kada ku manta annabi Isa ya musu bushara cewa fa zai zo sunan sa wali siffofinsa ma da komai ya tabbata a cikin littattafansu da injila da attaura ba suna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kadai suka ambata ba hatta siffofinsa sun ambata to amma falamma ja'ahum bil bayyinati lokacin da yazo musu da ayoyin Allah bayyanannu qalu sai su waɗannan mutanen da aka musu bashara suka ce hadha sihrun mubin wannan sihiri ne mabayyin kun ga karshen kangara kiya shine falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi lokacin da abin da suka sani ya zo musu sai suka kafirce shi sa Allah subhanahu wataala yake ce musu ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sun san wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sani na hakika kama ya arifuna abna'ahu kamar yadda kasan mutum yake sanin ɗansa ai babu wani abu da yake ɓuya a tattare da mutum game da abin da ya shafi sha'anin ɗansa shi ya haife shi a gabansa ya taso komai duk wani motsinsa a gabansa yake saboda haka babu wani abu da zai buya game da mutum game da ɗansa shi ne ɗaya daga cikinsu ma yake cewa ai wallahi mun san shi ma fiye da yadda muka san ‘ya'yanmu don za ta yi a ce matar ɗaya daga cikin mu ta je ta yi ciki a waje ta shigo da shi cikin gida ba mu sani ba ta haifa ba ɗan bane ba ɗan bane mu dinga ɗauka a matsayin me a matsayin ɗanmu ce amma shi yadda aka ba da bushararsa da siffarsa a cikin attaura da injila haka ya zo mana saboda haka babu wani bambanci to amma kaga kangara da juya ba irin na yahudawa da nasara yana zuwa kawai sai suka ce ai ba shi bane me ya dalilin saboda ba a cikin su yake ba shine kawai dalilin ɗaya ne kawai ba a cikin yahudawa yake ba saboda su dama kun san babban burin su shine annabin ƙarshen zamani da Allah ya wassafa musu su abin da suke buri kawai zo a cikin su shi yasa a cikin abin da su gani a littafin su Allah madaukakin sarki ce za a turo shi a garin da yake akwai yawan dabinai gari mai yawan dabinai sai suka duba sai ga wannan gari ne mai yawan dabinai sai suka ga Madina gari ne da yake akwai yawan dabine kwarai da gaske ga kuma haibar nan ma gari ne mai yawan dabine sai suka raba junansu suka ce ku koma can wajen ko kuma ku koma can wajen da Allah ya tashi turuwa sai turuwa ɗaya daga cikin mu ga dai mu a garin da ga a garin da yake mai yawan dabine ina fata an fahimta to da Allah ya tashi turo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma sai ya turo shi yana garin Makka shikenan sai suka ba da labari cewa ai ga wani annabi can ya bayyana a garin Makka to suna jin haka shikenan gaba ɗaya sai hankalin hankalin sai tashi suka ce ƙarya ne wallahi ba annabi bane makareci ne annabin da zai zo a cikin da su ne suke gaya mutanen Madina larabawan garin Madina wanda ba Yahuda ba suna cewa ai saura kiris Allah ya turo annabin ƙarshen zamani mu haɗin mu da shi mu yaƙe ku mu yaƙe ku mu karkashe ku kafirai kawai wanda suna goranta musu ba tunda su maguzawa ne su ba su da addini su kuma ahlul kitabi ne so da sai suke goranta musu cewa saura kiris Allah turo karshen annabin karshen zamani ma hadin mu da shi mu yake kuma karkashe ku in abu ya dan hada su to su larabawa nan kuma suna jin labarin cewa ga fa wannan annabi can ya bayyana a garin Makka sai suka riga Yahudawa suka yi sauri suka je suka karba addinin musulunci kafin Yahudawa kun ji abin da suka yi musu to shine abin da ya tayar musu da hankali ya taya wa da Yahudawa hankali suka kuka ga suna abin da za su su dan su bushe hasken addinin musulunci lokacin da annabi ya dawo garin maka sai bai hude kawai zai samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce zan maka wata tambaya idan har ka bani amsa na tabbatar kai annabi ne sai annabi ya ce idan na baka amsa za ka karba addinin musulunci ya ce zan daiji zan daiji in ka bani labar in ka bani amsa sai ce menene kaza shi yana faɗa wata tambaya ce mai wahala wanda babu wanda ya santa idan ba a cikin littafin da aka saukar daga sama ba ya san laraba kuma ba karatu suke ba rubutu suke ba al'umma ce ummiya wacce ba ta karatu ba ta rubutu me kaza me kaza me kaza sai tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kawai sai ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana bashi labari kai ka ce takarda ce anin sa yake karantawa yana bashi labari ko gargada babu kai tsaye abu kaza shine kaza abu kaza shine kaza dai sai ya ga bashi labari sai ya ce to shikenan gaskiya ne duk abin da ka faɗa gaskiya ne sai ya tashi kaɗe rigar sai ya tafi yasa kuma zai karɓi addinin musulunci saboda haka duk wani abu na gaskiya sun tabbatar da cewa shine adaba ƙarshen zamani amma me yana su karɓa hasadan min indi anfusihim shine hasada dan me bai zo a cikin su ba me yasa bai zama bai hude ba shine kadai shi sai uwa mai addu'a Allah rahmu da ciwon hasada wallahi hasada bala'i ce hasada basifa ce in mutum yana hasada idan sa makancewa yake duk wani alheri na wanda kake hasada wallahi ba za ka ganshi duk wani alheri ba za ka ganshi ta wani misali da naji malamin da rana bayarwa a jiya yana cewa in kana in kana neman hasada ko kiyaya irin wannan shine mutumin da yake maka sada idan da za ka ɗauki mahaifiyarka ka yanka ta ka so yana maka kai masa da sai ya ce babu gishiri a ciki ka gani ƙarshe ki ne ce da Allah nama yake marmari ka rasa abin da za ka yanka ka bashi saboda soyayya sai ka ɗauki mahaifiyarka sai ka yanka ta ka so yana maka bashi ka kai masa inda zai ce wallahi ba gishiri to hasada ke babu wani abu da zai gani naka na alkhairi Allah ba ɗaukai sarki rama da ciwon hasada hasada tana cinye ayyukan alkhairin da mutum yake da sallarka da azuminka da sada zumuncinka da sadakarka da duk abin da kake yadda ka san ina aka sa karmami ka san karmami babu abin da yake saurin cin wuta kamar shi yadda ka san ina aka sa shi a cikin wuta haka take cinye kyawun ayyukan mutum wallahi idan mutum yana hasada ayyukan kirkinsa ba sa zama duka Allah madaukakin sarki tafiyar da su yake wanda abace kuma da ta yi katutu a cikin zukatanmu wallahi sai mun tsaya mun yaki da zuciyarmu sosai wajen kawar da hasada Allah subhanahu wataala ya mana tsari da ita wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilayka Allah madaukakin sarki yana hikaito mana a kissar abinda annabi Musa da bani Isra'ila suka faɗa lokacin da Allah madaukakin sarki ce da annabi Musa ya zabo mutum 70 su je su gana da Allah madaukakin sarki tare da annabi Musa to kun san lokacin da suka je ai sun yi baran barama ko sun yi gato bara suka ce suna so su ga Allah da suka ji maganar Allah sai Allah madaukakin sarki ya aika musu da tsawa duk ta gama da su a lokacin to shine annan Musa yake addu'a waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhatuhum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة يا أبنجي كربو تامنا شيني كدا تدم في هذه الدنيا باين سني أدعى أن موسى أدعى تيوا يا أبنجي yanzu ka halaka mu da aikin da wawaye suka yi a cikinmu wannan tambayar da suka yi cewa ya ubangiji muna so maganka ai wawayen cikinmu ne suka faɗa wanda ba su da hankali ne suka faɗa ya ubangiji sai ka halaka mu saboda aikin wawaye daga cikinmu inna illa fitnatuka tudillu biha man tasha ya ubangiji wannan jarraba ce da kai mana wanda kake batar da wanda ka so wanda kaga dama a cikin ta ka kuma shirye da wanda kaga dama a ciki bayan ya gama addu'a shine cewa tublana a cikin addu'an ne tublana fi hadhihi dunya hasana ya ubangiji ka datar da mu a wannan duniya mu samu abin da yake mai kyau fi dunya wa fil akhirati haka nan ka datar da mu mu samu mai kyau a cikin abin da yake na lahira wannan ya yi daidai da faɗin Allah maɗaukin sarki rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa kutub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah ka datar da mu wajen samun abin da yake mai kyau aka ce abu mai kyau komai duk abin da ka sani Allah ya maka mai kyau ya ba ya maka sutura mai kyau a ya baka ƴaƴa wanda za su bika ya baka arziki kyakkyawa ya baka damar binsa da da'a da duk komai a duniya Allah maɗaukin sarki maka mai kyau ina fata an fahimta to wannan shine shine abinda Allah madaukakin sarki ya nemi al'umma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su roƙa kuma shi suke roƙa ɗaya daga cikin addu'ar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yawan maimaita ta idan ya sujada kenan Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar dan Aisha tace na kiyaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yawan maimaita wannan addu'a addu'a ce an uwa mai matukar fa'ida mu rike ta kware da gaske dan ta kunshi duk wani alkhairin duniya da lahira idan ka ce rabbana atina fid dunya hasana Allah ka bani mai kyau a duniya ya shafi duk wani abu mai kyau abin da ake nufi duk wani abu mai kyau shine duk wani aikin alkhairi Allah madaukakin sarki ya dora ka akan sa duk wani abin da zai kai ka zuwa ga samu abin da ke na alkhairi Allah kai ka zuwa gare shi sannan a lahira kuma menene mafi alkhairin abin da ake samu a lahira aljanna Allah ya baka shine abin da mutane suke bukata da to wannan shi ma annabi Musa na roƙa mutanansa cewa tublana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilayka haqiqa mun tuba zuwa gare ka hudna ai tubna ilayka haqiqa mun tuba zuwa gare ka sakamakon wancan abinda wasu daga cikin mu suka yi na neman ganin ka bayan ba mu cancanta mai wannan roƙon ba yana ɗaya daga cikin ta'addanci a cikin addu'a kenan idan mutum zai addu'a ya roki abin da ya san ba zai yi ba mutum kawai sai ya ubangiji ina so in ganka ana ganin Allah a duniya ne ba a ganin Allah a duniya to ta'addanci ne mutum ya ce ya ubangiji ina so in ganka wannan ba daidai bane to sun yi ta'addanci a cikin addu'arsu shine suke tuba qala azabi sai Allah madaukakin sarki ce da su azaba ta ce waccan da na saukar akan wanda suka nemi su ganni na tsawa da aka saukar musu usibu bihi man asha ina riskar da ita ga wanda na ga dama wanda ya saba min ya bijire umarnina nakan masa azaba amma kuma wa rahmati wasi'at kulli shay'in sai dai kuma rahmata ta yalwace dukkanin komai shi sa hadisin muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa Allah madaukakin sarki ya halicci rahama guda 100 rahama guda 100 yace sai sakko da guda ɗaya a cikin duniya kwalli ɗaya ce duk wata rahama da jin kai da tausayi da kaga wani yana jiwa wani rahama ce guda ɗaya da Allah ya sauko ta da ita ake ji da ita uwa take jin tausayin ɗanta da ita uba yake jin tausayin ɗansa da ita duk wani wanda kaga yana jin tausayi yana kuka ya shiga cikin damuwa saboda wani yana cikin wani hali wannan rahamar da jin kan da ke cikin zuciyarsa guda ɗayan nan ce da Allah ya sauko cikin duniya da ita dabba take jin tausayin ɗanta za ka ga dabba tana ƙoƙarin ba da ranta akan ta kare ‘ya'yanta dabba da ba ta da hankali wannan duk rahama ce guda ɗaya saura guda casa'in da taran Allah ya mana tanadin sai aje sai an je aljanna tukun subhanahu wa ta'ala saboda haka shi isa kun ga hadisin wancan mutumi da ya shiga cikin masallaci ya je fitsari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa suna zaune kawai sai ya shigo ya aji abin hawansa a waje sai ya shigo cikin masallaci da ya je shigo cikin masallaci sai ya samu wani angle kawai daga cikin bangaren masallaci sai ya tuɓa wandon sai ya fara fitsari to sabai suna gani shine suka taso masa ca ana masa abin nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ku rabu da shi aka rabu da shi gama fitsarinsa annabi ya ce aje a kawo guga ɗaya na ruwa aka zuba akan fitsarin nasa annabi ya kirawo shi ya zo nan da shi ya masa nasiha ya ce wannan wajen ba wajen fitsari ba ne masallaci ne inda ake zuwa ne a yi sallah a yi karatun alkur'ani a yi hailala a yi salatin annabi ba a fitsari a wajensa ba a sa najasa a wajen shi ne wannan mutum ya ji daɗin abin da annabi ya masa annabi bai kare shi ba bai zage shi ba bai sa an mai dukan tsiya ba so naka sai ya ji daɗi sai ce ya ubangiji ka ji kaina da ni da muhammad mu mu kaɗai duk wanda ma mu duk waɗanda kada kai musu rahama sai daga ni sai shi za ka yi wa rahama wallahi ɗan uwa haka al'amarin yake duk mutumin da ka tausaya masa kai yake kallo ba ruwansa da wanda bai tausaya masa ba ba haka bane duk wanda ka ji kansa ka nuna ka damu da shi wallahi kai yake kallo ba ruwan wanda wani kowa ba ruwansa da shi shi tsayin addu'a sai ya ce Allah duk wanda ba kada ka ji kansa shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dariya yace ai ka takure abin da yake yalwatacce rama Allah yalwatacciya ce ta yalwace kowa dukkaninmu da wanda ba sa nan ma duk ta yalwace mu gaba daya ka ce daga ni sai kai kuma abin ya tsuke da yawa shi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masa nasiya to mali shaɗa na wanshi a wajen shi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nuna masa cewa rahamar Allah yalwatacciya ce to shi sa mala'iku za ku ga mala'ikun da suke riƙe al'arshi Allah subhanahu wata'ala yake hikaito mana yaban da suke wa Allah madaukakin sarki rabbana wasi'ita kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adhaban nar Allah barkun sarki kuma ne da suke masa kirari suna cewa ya ubangiji hakika ka yalwace dukkanin komai da rahamaka shi sa rama Allah madaukakin sarki yalwatacciya ce yan uwa mu daure mu yi abin da zamu shiga cikin ramar Allah madaukakin sarki rahamar Allah madaukakin sarki fadin ta yafi karfin azabar sa azabar Allah madaukakin sarki yar karama ce takurariya ce ba ana nufi karama ba ce wajen mutum ya ji a jikinsa a'a ba ta da yawa idan ku kutanta ta da me da rahamar sa rahamar sa ta fi yalwa ta fi fadi ta fi girma kuma an fi saurin samun ta sama da azaba azaba sai kayi kaza kayi kaza kayi kaza ka ki tuba idan da zaka dade kana ta sabo ka dade kana sabo rana dai idan ka zo ka tuba shike da duk Allah madaukakin sarki sai tafiyar da saban nan kuma sai saka aramarsa haka yake subhanahu wataala to kaga an fi saurin samun rahama saboda me sama da azaba Allah madaukakin sarki samu a rahamarsa Allah madaukakin sarki yace wa rahmati wasi'at kulli shay fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna da sannan zan wajabta samun wannan rahama lil ladina yattaquna ga wanda suka yi takawa suka kiyaye dokokin Allah wa yu'tuna zakata suka bada zakka wal ladina hum bi ayatina yu'minuna suka kuma yi imani da ayoyinmu alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya wannan shine mahallin shaydin ayar kawo ayar anan wajen su ne waɗanda suka bi ar-rasulan nabiyya manzan kuma da yake annabi al-ummiya wanda yake ummi baya karatu baya rubutu wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idan lartaba al-mubtilun haka Allah madaukakin sarki yace wama kunta tatlu min qabli min kitabin kafin a saukan maka da alqur'ani baka kasance baka kasance ka iya karanta wani littafi ba ba a san annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya iya karanta wani littafi daga cikin littattafan da suka sauka a baya ba wala takhutuhu bi yaminika ko ba a san ka iya rubutu da hannunka ba da hannunka na dama idan inda a ce kai karatu kafin alqur'ani ko kai rubutu kafin shi lartabal mutiluna mabaranta da sai su je su ta shakka suna sa mutane ko kwanto sai su ce littafin da ka karanta ne a baya ka kafo ko zo kake faɗa mutane ka ce kai ma annabi to amma baka karanta littafi a baya ba baka iya rubutu ba shi sa sai Allah madaukakin sarki saukar da littafin da yake gagara ba dau akan ka baka iya karatu ba sai kasance duk mai karatu ka gagare shi baka rubutu duk mai rubutu kuma ka gagare shi ka kawo abin da yafi karfin kwakwalwar mai karatu ka kawo abin da yafi karfin hannun mai rubutu sallallahu alaihi wasallam shine annabiyul ummiya allazi yajidunahu maktuban wanda suka same shi a rubuce indahum fit tawrati a wajensu a littafin at-taura wal injili da injila an samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ina a rubuce a littafin attaura ya zo kamar yadda ya zo kuma a littafin injila duka allah maɗaukakin sarki ya bayyana labarinsa da siffofinsa kamar yadda bayani ya riga ya gabata wa fi sahihi muslimin ya zo a cikin sahihi muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga sahabi abu hurairah allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummati babu wani da zai ji labari na ya ji sako na daga cikin wannan al'umma yahudiyun ba yahude ne wa au nasraniyun ko kuma ba nasari ne thumma yamutu sannan ya mutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi bai imani da abin da aka turo ni da shi ba illa kana min ashabin nari face sai ya kasance daga cikin yan wuta dan uwa an fahimci wannan aiko babu wanda zai ji labarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in ya ce a cikin wannan al'ummar gaba ɗaya a duniya yanzu duka kowa da kowa ya shiga duk wanda ya ji labarin saƙon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba yahude ne ko ba nasare kowanne irin mutum ne sannan bai imani da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba sai ya kasance ba kuma sautan me yasa annabi ya kawo yahudawa da nasara saboda su ne aka ba su littafi daman wanda yake ba majusi ko mai bautar wuta ko wanda ba shi da addini daman shi tun da ba shi da addini ga addini ya zo dole ya karba amma wancan wanda yake ikirarin cewa yana da littafin da aka saukar masa daga sama shi zai iya cewa a'a ai littafi na ishe shi to littafin sa bai ishe shi ba dole sai ya karba abinda aka zo aka ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu a duniyar da muke ciki yan uwa kuna gani akwai inda sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai shiga ba kuwa akwai babu amma za ku yi mamaki akwai irin al'ummomin da ake tsinto su wani lokaci wanda su kwata-kwata kwata-kwata ba ma sa cikin mutane kwata-kwata yanzu akwai wasu wani ɗan uwa da suke fita da'awa yake ban labari ya ce a nan naija a nan naija akwai wasu mutane da aka samo kwanakin baya a cikin wasu duwatsu har yanzu wannan zamanin da ake ciki wannan ƙarni da ake ciki tsirara suke yawo babu komai a jikinsu wallahi ba fa a wata duniya ba a Najeriya a Najeriya ba kuma arewa ce a nan wajen Niger din wajen Niger din a tsakakan dutse aka gansu tsarara suke yawo mazan su da matan su haka ba su da kaya duk wannan wayo da aka su ba ruwan su ba sa shiga cikin ba sa shiga cikin mutane kwata kwata sai daga baya a hankali a hankali ana shiga aka dan fara abin nan kansu har yanzu yake gaya min cewa akwai wanda suke yawo tsirara a cikin nasu yace amma da an fara samun canji yanzu masu aure suna dan sa kaya suna suna dan sa jari ko wani abu su rufe abin nan din su galibi in kaga mata suna yawo tsirara to irin wanda ba su aure bane amma mace ta aure sai ta rufe jikinta su kuma irin nasu abin nan din kenan sai an je an dan kira wasu daga cikin su dai an dan kai musu addinin musulunci to irin waɗannan akwai su har yanzu wanda su duk duniyar da ake ci ba su ma sani ba suna can a cikin dutse Allah ya sa mu dace duniyar tana da faɗi kwarai da gaske faman kazzaba bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila nasi jami'an faqad kafara bi jami'ir rusuli bale ce dukkanin wanda ya karyata risalar manzancin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zuwa ga mutane gaba daya to hakika ya kafircewa dukkanin manzanni gaba daya wanda duk ya karyata manzancin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ba a turo manzon Allah zuwa ga duniya gaba daya ba shine ilan nasu jami'an zuwa ga mutane gaba daya yace bai yadda da wannan ba to ba wai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kadai ya kafircewa ba ba kuma shi kadai ya karyata ba ya karyata duk sauran annabawan Allah da manzanninsa ya kuma kafircewa dukkanin sauran annabawan Allah da manzanninsa hatta bi rasulihi alladhi yaz'umu annahu mu'minun bihi muttabi'un lahu muttaba'un lahu hatta manzan da yake ikirari yake riya cewa yayi imani da shi shi ma ƙarya yake ba imani da shi ba ya kafirce masa me yasa saboda ya kafircewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace kazzabat qaumu nuhin al mursalina mutanen annabi nuhu sun ƙaryata manzanni abinda malaki so ya gama yan uwa shine duk mutumin da ya ƙaryata manzo guda ɗaya daga cikin manzannin Allah dukansu to daidai yake da ya ƙaryata dukkanin manzannin Allah duk mutumin da ya kafircewa manzo guda ɗaya daidai yake da ya kafircewa dukkanin manzannin Allah idan da mutum zai kafircewa annabi Nuhu alaihi salam to tun daga kan annabi Nuhu zuwa ƙasa ya kafirce musu idan da mutum zai kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ƙarshen manzanni to ya kafircewa tun daga kansa zuwa sama har zuwa kan annabi Nuhu alaihi salam duk ya kafirce musu shi sa Allah madaukakin sarki a cikin suratul shara'i sai ya ce kazzabat qaumu nuhinil mursalina mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata manzanni wa suka ƙaryata annabi Nuhu shi shi kadai suka ƙaryata ba haka bane amma sai Allah ce kazzabat qaumu nuhinil mursalina mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata manzanni annabi Nuhu shine manzo na farko kafin shi an yi wani manzo babu amma sai aka ce duk manzanni sun ƙaryata me yasa ƙaryata manzo guda ɗaya daidai yake da ƙaryata kowane irin manzo sai ce iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaquna yayin da annabinsu ɗan uwansu annabi Nuhu ya ce da su ba za ku ji tsoron Allah ba kun ga shi kaɗai zai gaya musu hakanan kazzabat adunil mursalina adawa sun ƙaryata manzanni sai Allah ya ce id qala lahum akhuhum hudun annabi hudu ne shi shi kaɗai kazzabat samudul mursalina samudawa sun ƙaryata manzanni id qala lahum akhuhum salihun lokacin da ɗan uwansu shi shi kaɗai annabi salihu ya ce da su kazzabat qaumu lutinil mursalina id qala lahum akhuhum لوط كذبت أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون kun ga duk manzo ne guda ɗaya yake zuwa ya ce musu ku ba Allah ku dana bato goma ka sai su ƙarya sai Allah ya ce to ku ƙareta manzanni duka saboda ka duk wanda ya ƙareta manzo guda ɗaya daidai yake da ya ƙareta manzannin Allah gaba ɗayan su malai ce faj'ala mukaththibina li jami'ir rusuli ma annahu lam yasbiq duhan rasulun sai Allah ya sanya su ya sanya masu ƙaryata annabi Nuhu alaihi salam daidai yake da sun ƙaryata manzanni duka tare da cewa fa babu annabi ko manzo da ya gabaci annabi Nuhu kafin annabi Nuhu babu wani manzo da Allah madaukakin sarki ya turo annabi Nuhu shine farkon manzanni kuma yadda hadisi ya tabbata a cikin Bukhari hadisin ceto dan uwa ina gani ana zamu dakata dole saboda lokaci yayi na so a ce mun kai ƙarshen imani da abin din sati mai zuwa sai mu tashi imani da ran lahira to amma dole sai dai mu dakata anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa idan mun kai ƙarshe sai mu shiga imani da ranar lahira ɗin abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya yafi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah